بسم الله العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da bayani game da kamar da muka sani muna sharhi na alfiyatul iraqi wanda take bayani kan hukunce-hukuncen mustalahul hadis abin da shahi hukunce-hukuncen hadisi muna kismin sani alhadis alhasan mun karanto alhadis alhasan da tarifin shi da komi da komi mun zo bayani game da cewa littattafan da ake samun hadisi hasan wani littafi zaka zuwa ka samu hadisi hasan muka ce hadisi na littafi na farko sunan Tirmidhi sai sunan Abi Dawuda sannan sai magana Ibn Abi Dawuda game da cewa idan aka samu hadisi cikin sunan Abi Dawuda shi ba sahihi bane ba ma'ana ba a taba samun shi cikin littattafan siha ba amma ya shiru kan shi ma sakata alaihi Abi Dawuda malamai suka yi yarjejeniya suka yi maganganu game da idan hadisi ya zo cikin sunan abi dauda amma abi dauda bai ce sahihi bane ba mene hukuncin wani hadisin wasu malaman ibn salaha ya ce wani hadisin yana da hukuncin hasan malamai suka mai da mai ansa cewa ba a yi itlaki a ce hadisi hasan kamar irin ibn rashid da ibn sayyid nas duk suka mai da mai raddi sai muka kawo cewa to su wannan littattafan guda hudu ibn salah ya ce in kana neman hadisi hasan kaje ka ne imam bagawi afwan imam bagawi ya ce in kana neman hadisi hasan ka tai cikin sunan abi dauda cikin sunan arba'a in kana neman hadisi sahihi ka tai sahihaini ma'ana sai ya raba imam bagawi ya ce in kana neman hadisi sahihi kawai ka tai bukhari da muslim in kana neman hadisi hasan ka tai abi dauda tirmidhi nisa'i ibn majah kutubu sita an ka tattara su gaba ɗayan su guda shidda kenan hudu suna magana kan hadisi hasan sun yi aiki da hadisi hasan guda biyu sun yi aiki da hadisi sahihi daidai nan muka tsaya haka ne to malam ya ci gaba da imam al-iraqi yake cewa wa man alaiha atlaqa sahih faqad ata tasahulan sariha wa dunaha fi rutubatin ma ju'ila alal masanidi farid ajfala kal musnad at-tayalisi wa ahmad وعده للدارم انتقدا والحكم للسناد بصحة أو بالحسن دون الحكم متن رأوا وأقبل وأقبله إن أطلق من من يعتمد ولم يعقد بضعف انتقد kina wannan muna ɗauka beti biyar biyar ne kamar da muka sani cewa wa man alaiha atlaqa sayi wancan maganar bagawi ce na ake magana imam bagawi ya ce in kana neman hadisi sahihi ka tai bukhari da muslim in kana neman menene hasan ka tai abi dawuda turmuzi nisa ibn majah sune aka ce ma kutubu arba'a ko sunan arba'a to malam ke cewa wa man alaiha atlaqa sahih wayancan littattafan guda hudu duk wanda ya ce musu hadisai sahihai ne ma'ana littattafan su sahihai ne faqad ata tasahulan sariha ya zo da tasahuli ya zo da ragwanci ya zo da sakaci sari kowa ya sani ma'ana su dama ba su azala tattafan su kan sahihai bane ba bukhari da muslim su da suka azama kansu cewa babu abin da za su sanya cikin littafin su sai hadisi sahihi haka sunan ibn maja shi ma ya ce baya sa littafi baya sa hadisi cikin littafin shi sai sahihi to malake cewa wa'annan can mutan wa man alaiha damiri yana komawa ina sunan arba eh wa man alaiha wancan littafan guda hudu atlaqa sahih duk wanda ya samu su da sunan sahihi su ba su samu kansu ba su me suka samu kansu sunan su kawai sun littattafai ne wanda suka aza su kan ababul fiqhiyya babu tahara babu sallah babu kaza haka suka aza bukhari da muslim su kuma suka ce a'a sahihi bukhari sun samu ba ni sa littafi ba ni sa hadisi cikin littafi na sai sahihi duk wanda ya ce mawancin littattafan sahihai ne su ma'ana dukkan abin da ke cikin su sahihai ne faqad atat tasahulan ya zo da tasahuli sarihan bayyana ga yanan kowa ya gani wannan tasahuli ne kace mu sunan abi dauda sahihi ibnu sahihi abi dauda kace mu littafin tirmizi sahihi tirmizi mun fahimta wa dunaha bayan wa'ancan littattafan guda hudu in kana neman kuma inda zaka samu hadisai hasan ina zaka neman su fi rituba littattafan da basu kai su ba sune ma ju'ila alal masanid wanda aka sanya su akan masanid fayud'a jafala sai aka yi sa ma sunan jafala jafala kalma ce da laraba ke amfani da ita kishiyar ƙara'a ka na ƙara jafala in ka da in ka kira in za ka walima ka kira mutum ka ce duka kowa ya zo ka yi jami shine jafala na ƙara kuma na kira da wani da wani kaɗai nake son su zo mun fahimta to kenan wanda aka sanya ya zanto ma ja'ala alal musanidi fayudu ajafala duk wanda littafin da ya sanya mushi da sunan musnad da wannan littafin duka abinda zaka samu cikin littafin hadisai hasan sun hiyawa mun gane malaka ta kal musnad dayalisi kama musnad din abi dawud at dayalisi wa ahmad kama musnad imam ahmad wa addahu lidarimi wa addahu damiri ya koma ga hu a'a wa'addahu imam ibn salah ibn salah ya ce lidarimi in tuqida darimi shi ma yana shiga cikin su abi dawud da dalisi imam ahmad sunan darimi shi ma yana cikin su in tuqida amma an mushi intiqadi saboda imam darimi littafin shi ba kan sunan ne rubuta shi ba wal hukumu bil isnadi bis sihha hukunci da isnadi kace mai hadisi ne isnadin wannan hadisin ingantacce ne bil hasan kace mishi hasan ne au hasan ko kace hadisi hasan ne duna hukumul matani baka yi hukunci ga matan ba wannan kuskure ne malik ta ra'au wani ra'ayi ne na daban ya saba ma abin da muka sani baka ce mai hadisi hasan isnadin shi hasan ne ko sahihi ne ko hasan amma baka yi hukunci kan matani ba mun fahimta hadisi zai zanto ingantacce ta bangaren isnadi kamar da muka sani mutanen shi zanto mai rauni amma galibi da ka ce hadisi isnadi sahihi ko hasan to kana nufin mutanen ma ingantacce ne wa aqbalahu in atlaqahu min man ya'tamad akwai wanda za ya fuskanta cewa matanin da ifi ne amma isnadin shi ingantacce ne mun fahimta amma in atlaqahu man yi mutamad amma ya zanto mutumin da yawan nan magana mutum ne ingantacce kamar irin su mutum ne nagartacce kamar su imam ahmad imam bukhari irin su imam ibn madini da sauransu mutum nagartacce wanda da yawan nan magana to shi ya san abin da ya riga ya karanta isnadin amma matanin ne ke da rauni mun fahimta walam yaqibahu bidafi yuntaqad in bai biyo shi da rauni ba to ana iya mushi ana yi mashi cin gyara shi ma. An fahimta, an gane a biya ta ɗin yanzu? Akwai tambaya kan baitin akwai kalmar da ba gane ba. Sau za mu koma mas'alan. Mas'ala ta harko malam da ya kawo ke cewa wa man alaiha atlaka sahihi faqad ata tasahul. Kalmar tasahul wannan malamai cikin malaman hadisi wanda suka rubuta littattafansu akwai malaman da aka jingina su da wannan matsalar ta cewa su mutasahili ne kamar yadda muka sani malaman hadisi sun kaskashi uku na farko almutashaddidun akwai almutadilun akwai mutasahilun malaman hadisi da masu rubuta littafai gaba ɗayansu sun kashi uku ne. Mun fahimta, gaba ɗayansu kashi uku ne. Akwai mutashaddiduna wanda suna da tsanani wurin jarhin ta'adili. Idan mutum aka a tambaye shi mai hukuncin wane za ka gani yana tsanani kan shi sai ya bi ɗaya bayan ɗaya ya gano cewa wannan mai hukuncin mai tsaroni ne shi ko kuma ko kuma tasahil ne. daga cikin wasan akwai wanda aka siffanta da tashaddidi irin su Imam Nasa'i Imam Nasa'i wurin jarhi yana da tsanani sosai yafi kowa mun fahimta daga cikinsu akwai abdurrahman mahadi al-mahadi da sauran malamai nan kuma mutadilu na wani tsakatsakiya suke su ba su tsanantawa sosai kuma ba su rauni sosai ba su sakaci sosai akwai imam ahmad akwai imam bukhari akwai imam sufyan sauri da sauransu to wayannan malaman su kuma suna tsakatsakiya cikin littafin su ba ka ganin sun tsanani sosai sannan kuma ba su da sakaci menene tsanani menene sakaci tsanani shine malami di yadda ya kuskure ba na karɓa hadisin shi di yadda ya kuskure ko ma ya kuskure yake ba na karɓa hadisin shi mun fahimta idan aka taɓa cewa wani ya taɓa yin ƙarya ko ƙaƙa ne to wannan hadisin shi haramun ne in sa cikin littafi na to wannan shine mutum mai tsanani mutashaddir ke mai tsanantawa akwai mutum mutasahil wanda in abun ya zanto ba wata matsala bane wanda za a yi utabar wannan ba matsala na iya karɓa amma kuma ba ne ba ko ina nake karɓa hadisin shi ba irin Imam Bukhari irin Imam Ahmad akwai mutasahiluna irin sa Imam At-Tirmidhi irin sa Imam Al-Hakim to wayannan da su mutasahilun ne hadisi ko kaka yake suna iya karɓa akwai inda Imam Nasa'i yake zauwa nan kuma mun karanta baya shi Nasa'i yana karɓa hadisin da duk wanda ba a taru ba aka aka yi malamai suka taru kan cewa wannan malamin ba a karɓi hadisin shi to shi yana a karɓi hadisi in an samu mutum goma wannan sun ce na banza ne sai aka samu mutum ɗaya kawai ya ce wannan yana da laba a sabihi da imamu nisa'i yana fitar da hadisin shi mun fahimta kuma wurin jarhi kuma mutashaddidi mun fahimta mun gane bambancin su idan muka gane bambanci to za mu fahimta wannan hadisi wannan baiti na farko ana malamai sun kasu kashi uku kuma zan to mutum mai tsanani ne wanda in za na karɓa hadisin shi in na bincika na jawancin wannan malam mutasahil ko yana da ƙarya ko yana da wani abu to wannan ba na rubuta hadisin shi ko kuma mutum wanda aka san ce na bincika na ga cewa mutum ne mai gaskiya sosai amma ba ya da ƙarfin harda to ba na karɓa hadisin shi mun fahimta saboda hadisi shari'a ne dole in an shi abin da ke da gaskiya kuma abin ya zanto akwai karin harda ta yadda ba a mance wata kalma wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat sai a samu malami mai gaskiya wanda baya ƙarya baya komai amma sai inda ya ce innamal a'malu binniyya aw innamal a'malu bil qasdi kaga duk me suke bada ma'ana duk ba a karba yaki sai mai gaskiya amma sai mai muke kawo niyya sai kawo mai qasd to kaga nan kuskure ne mutashaddidun ba su karba hadisin shi mutasahiluna ba su karba hadisi mu'tadiluna ba su karba hadisi saboda me ya canza kalma ba wurin ta ba mun fahimta me yasa ya canza mutum ne mai gaske an ka tambaye shi haka yadda malamin ya faɗa haka ya faɗa amma kamun ya kawo gari ka ne ayamanci mun fahimta to shine malam ke cewa wadunaha bayan sunan arba abi dawuda tirmidhi nisai ibn majah dunaha fi irtib an ka an ce dunaha me yake nufi abinda bai kai wancan ba mun gane da abin da kaga an sa dun to wannan abin bai kai abin da zan maka bayani ba ko mun gane malika cewa duna ha fil rutuba wurin martaba wanda littattafan da ba su kai wanda muka yi magana ba can a'ala daraja sune sune sune sahih muslim da bukhari da abin nan to martaba ta biyu kutuba arba'a to bayan wa'annan fil rutuba sai me malakaca ma ju'ila alal masanid wanda aka sanya su akan masanid menene masanid al masanid jami'i ne na me musnad dai al masanid jami'i ne na musnad ba isnadi ba masanid jami'i ne na musnad menene musnad mai bayanin wannan lokacin da muke musalar hadisi musnad ana mishi ma'ana guda biyu imma ya zanto hadisin da littafin da mai shi ya jero suna hadisan sahabi guda ma'ana ba ya sa hadisin kowa sai hadisa abi huraira ya jero hadisa abi huraira gaba ɗayansu sai ya gama sannan sai ɗauki hadisin abdullahi bin umar ya jero su gaba ɗayansu sai ya gama sai ɗauki hadisin aisha gaba ɗayansu to wannan shi ake ce ma musnad littafin da zai mai shi zai jiro tsarin shi sunayen sahabbai ne ke jiro sai ya jiro misali imam ahmad littafin shi sai ya jiro hadisin abubakar shine harko hadisan da abubakar ya taba rawaitowa sai ya rubuta su gaba ɗayan su sannan ya zo umar sannan usman sannan aliyu haka to shi yasa ake ce mishi musnad imam ahmad to ana ce musnad kuma hadisin da dukkan littattafan da ke ciki hadisan da ke ciki hadisai ne muttasil sinadin shi muttasil ne kama sahihul bukhari ana ce mashi sahihul musnad saboda me saboda me ake ce mu saboda shi sinadin shi ingantattu ne muttasil ne har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana musnad yana da ma'ana guda biyu in ma hadisan littafin da ya jiro hadisan sahabbai ɗaya bayan ɗaya kowane sahabi ko kuma littafin da ya me duka hadisan da ke cikin muttasil ne ingantattu ne har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta ina asnadahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta shine malaka cewa waduna hafiratu ma ja'ila alal masanidi fa yud'a jufla yud'a jufla ana kiran dukkan hadisin da littafin da mai shi ya sa mai musnad to dukkan hadisan da ke ciki galibin su hadisai hasan sahiyawa mun fahimta fayu da jufala shi ne maka ce jafala kishiya naƙara naƙara shi ne in kira walima gidana sun ce da wani da wani kaɗai za su zauwa da auto jama'ata naƙaran na kira mutane amma wasu ne na kira naƙaran da auto jama'a jafalan na kira mutane amma gaba ɗaya na buɗe ƙofa kowa ya zo mun fahimta shine jafala da wannan jafalai duk littafin da mai shi ya rubuta shi kan masanid malam ke nufi cewa fa'idu a ana kiran wannan littafin jafalan gaba ɗayan littafin abinda zaka samu hadisai ne hasan mun gane to shine abinda ya shahi musnad malam ke cewa musnad ya ba da misali ka musnad dayalisi abi dauda dayalisi sai dai abi dauda a dayalisi akwai abi dauda an saburi wanda muka sani akwai abu dauda a ɗayalisi shi wannan shi ke da musnad wancan shi kuma shi ke da me sunan sunan na abu dauda wanda muka sani ga yan mashuri da kaji an ce abu dauda abu dauda ta wancan ake nufi to shi wannan abu dauda a ɗayalisi to sai dai shi wannan littafin shi ba shi rubuta shi da kanshi ba ɗaya daga cikin ɗalibai ya tattara shi shi ya karatun amma sai aka samu ɗaya daga cikin ɗalibai ya rubuta shi bayan shi kenan ba shi ya yi shi da kanshi ba amma sunan littafin ne musanad saboda ne an jiro sunayen sahabbai hadisan sahabbai gaba ɗaya sai ya jiro su hadisan sahabbai gaba ɗayan su sannan ya ɗauko hadisan sahabi wani ya jiro shi hadisan sahabi wani ya jiro shi yasa aka sa mishi musnad mun fahimta sai Ahmad Imam Ahmad shi ma yana da musnad Imam Ahmad shi ma littafin shi haka shi ma me yasa ake ce musu musnad ya jiro hadisan sahabbai ya fara da hadisan abubakar gaba ɗayansu sannan ya kawo hadisin umar da usman da ali gaba ɗayansu malaki cewa addahu imamu ibn salah ya kilga cikin musnad ya ce musnad dayalisi da ahmad sai ya kilga kuma ya kawo darimi wa addahu li darimi in tuqada wa addahu li darimi ya sanya hada darimi to kaga darimi ba musnad bane ba shi ne malakacin in tuƙi da an ci gyaran shi in tuƙi da an ci gyaran shi saboda me yasa ya kawo darimi shi kuma darimi littafin shi ya aza shi kan abuwa ne babun kaza babun kaza babun kaza kenan nan wurin in muka ci darimi bai shiga nan wurin saboda hadisan shi ba muttasile bane ba sannan kuma ba a sa shi nan wurin saboda me sunan sahabbai ba kenan malaka ce an tuki da an ci gyaran shi saboda darimi ba haka yake ba littafin shi da ka duba babu kaza babu kaza ba gani kaga ba musnad bane kenan musnad dai eh musnad na at-Tayalisi da na Imam Ahmad su ne masanid amma darimi ba musnad bane ba shine malaka ce an tuki da an ci gyaran shi cewa me yasa ya kawo darimi shi ga ya littafin shi ba kan sunan sahabbai ba kuma littafin shi ba muttasil bane zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da ife akwai hadisi ingantattai akwai hadisi hasan mun gane zuwa nan a ci gaba nan wurin magana shi daban ce nan wata sabo magana zamu idan akwai tambaya nan wurin ai tambaya malaka cewa wal hukumu bil isnadi hukunci kan isnadi isnadi shi kuma daban al isnad sabanin musnad musnad daban isnadi daban isnadi da dan uwan shi magana shi as-sanad menene sanad mun magana lokacin da ke mustalah hadisi ba sai mun maita ba shine jero sahabbai haddasana wani haddasana malaman hadisi mun fahimta malaka ta wal hukm bil isnadi hukuncin wa hukm wal hukm lil isnadi hukunci da isnadi bi siha kace wannan hadisin ingantacce isnadi ingantacce ne au bil hasan ko kace wannan hadisin isnadin shi hasan ne duna al hukm lil matan baka yi hukunci kan matani ba mun gane ba ni iya cewa hadisin nan isnadin shi ingantacce ne amma matanin shi bin yi magana kan shi ba dole in yi magana kan kan matani an iya samun hadisi ingantacce ne amma matanin shi yana da matsala mun fahimta to shine malaka cewa wal hukmu lil isnad hukuncin game da isnadi kamar isnadi hukunci misali in ce Imam al-Bukhari ya rawato hadisi ga Imam Ahmad Imam Ahmad ya rawato ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya rawato ga Malik wannan shi ake ce isnadi wani ya rawato wani wani ya rawato haka ne to yanzu wannan isnadin sai malamin sai ya ce misali innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat don sai in ce hadisin nan ingantacce ne ta bangaren matani amma sinadin shi da ifi ne malam shi ke cewa wannan hukuncin ka ce wani hasan ne ko ingantacce ne duna baka yi magana kan matani ba wannan kuskure ne mun gane malam ke cewa wa aqbalahu in atlaqahu man yi utamar amma in wanda an san malami ne ingantacce kamar imam al-bukhari an san malami ne sika kuma naqidi ne cikin binciken hadisi to in shi yayi wannan magana to kaga walami yaqibu hukum ba samu wa yaqibu daf bai biyo baya ba da cewa da ifi ne matanin kenan ya ce isnadin ingantacce ne amma bai yi magana kan isnadi bai ce da ifi bane bai matani to nan malake cewa yuntaqad shi ma ana iya cin gyaran shi ko mun gane wannan baiti na ƙarshe walam yu'aqibuhu bidaf bai biyo bayan shi da cewa
shi ma ba shi ce
da misali ne da bukhari kawan malami malake cha in atlaqahu man yu'tamad in malami ingantacce nagartacce kamar imam ali bin madini malami ne cikin malaman masu naƙari masu iya bincike su gano wannan matsala ne ko wannan kamar ibn abi hatim mun taɓa karantawa ɗan ɗan shi abdurrahman ibn abi hatim ya kawo hadisi ya ce ingantacce ne amma shi da ya zo sai bincika ce wannan hadisin da ifi ne kai amma baka san ilimin ka bai kai inda zaka gane ca da ifi wani ya mishi bayani to kaga kenan ibn abi hatim malami ne nagartacce wanda yana bincike ya gano illa abu ko yadda ta ɓoye mun fahimta to in shi ne ya buɗe baki ya ce ana isnadin ingantacce ne ko wannan isnadin ne hasan ne amma bai yi magana kan matani ba in babban malami ne ya magana malaka cewa walam yuqibhu bai biyo bayan shi ba da rauni ma'ana bai biyo bayan shi da cewa isnadin mai rauni ne matanin mai rauni ne amma sai ce akwai magana kan isnadin sai shi in bai yi magana kan cewa rauni ke gare shi ba yuntaka nan ma ana iya ana iya bincike a a ci gyaran shi a gano menene ya sayi wannan magana ma'ana abinda baitin guda biyu suke son su nuna mana ba ka hukunci kan hadisi sinadi da rawan shi ba ka yi magana kan matani ba mun fahimta amma akwai lokacin da haka za ta kamawa akwai hadisin zagazawa isnadin ne da ifi sai ka ji malami ya ce wannan hadisin da ifi ne saboda cikin isnadin shi akwai wani mun fahimta mun taɓa magana kan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira abi huraira yake cewa kan annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla rak'at al-fajr ittaja ala jambihi mun karanta wannan hadisin aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi salla rak'at al-fajr bayan ya yi sallar dare yana ɗan kwanta ya huta haka ne shi kuma ruwaya abu huraira abu huraira yake cewa man sallara ka atai ne falyaddaje duk wanda ya sallara ka guda biyu to ya kwanta ya huta to kaga nan wurin sun ci karo da juna ko su kyau aisha ta tai annabi ya kasance in yayi yana dan kwanta ya huta shi kuma hadisi abi hurairah yace duk wanda ya raka ta fajr dole ya kwanta ya huta kaga nan umarni ya bada to wannan nan umarni sai muka ce cikin shi akwai abu wa'il ai abdul wahid abdul wahid da'ifi ne me yasa muka rauna me muka rauna na ciki da isnadin da matani saboda matanin ma ya ce umarni shi kuma aka duba gaskiyar magana aisha ta ta a annabi ya gaji ne in ya gama yana dan kwanta ya huta to sai muka dauki wani hadisi muka bar wani na aisha shi wancan sai muka ce da'ifi ne saboda akwai abdul wahid abdul wahid da'ifi ne kaga sai muka rauna da muka ce hadisin isnadin shi da'ifi ne matanin ma da'ifi ne saboda ya saba ma abin da gaskiyar magana to kaga yanzu dole in zaka hukunci kai hukunci ga sanadi da ifi ne matanin ma zai iya zanto da ifi mun fahimta saboda ya saba mu abin da ke gaskiya to akwai hadisin da kuma zai zauwa isnadin ingantacce ne matanin ne ba da inganci ta ya za a haka kaga isnadin lahi a lautariyan tare lahi duk malaman ingantattu ne ba wanda za ya karya ciki ba amma magana annabi bai faɗe ta ba kaga yanzu matani shine zanto me da ifi amma suna da lahiya da wiki akwai aka san haka nan kuma matanin ya zanto ingantacce amma hanyar da aka bi sai a samu wani malami daga cikin su mai rauni ne sai mu ce ba mu karba hadisin saboda cikin isnadin akwai wani amma matanin ya zo ta wata hanya ingantacciya mun fahimta kamar wannan hadisi na Aisha ai asalin mutum ya kwanta bayan ya rakatul fajr yayi sallar dare ya gaji ai magana ingantacciya ce saboda annabi ya taɓa yi mun gane kenan matanin ingantacce ne amma ta hanyar wancan hadisin na abiru in ka ji abi huraira ne faɗe shi to akwai abul wahid cikin wannan isnadi isnadin bai da bai da inganci mun fahimta am kina duba an akwai abin da ba a gane ba in taƙar intiƙadi cin gyara eh na ƙadu ai ana ce ma malami mai naƙadu malami mai lura ina ke da illa in ci gyaranka in muka naƙadi in ce na yi muka naƙadi cikin karatunka na ranar saboda na ga shi naƙadi ana amfani da shi wurin da kuskurenka ne na gani mun gane ba gyara muka bane a kuskurenka ne na gani an fara shi ne naƙadi in tuƙe da aka ci gyaran shi na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik